أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم President ya الحمد fare لله ya fare kamar yi a tsaye nan مم.
yanzu ne
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله آه، شيء تبدا آه، درس اللتاف خلاصة نور اليقين آه، جزئي نبيو عندما fara karantawa jiya yau ma kamar yadda muka saba za mu ci gaba daga inda muka saba a darsu sanin darasi na takwas darasi na biyar ko a darsul khamis darasi na sami samin ne ko darasi na takwas a sanatu sadisa a sanatu sadisatu min hijira shekara ta uku daga hijira ga zawatuha yaƙe-yaƙen da aka yi a wannan sh- shekaran kissatu da asur wa islamu kissa kuma na wani da ake ce mishi da asur da kuma musuluntansa fi sanati salisatin da hijirati a shekara ta uku daga hijira haddasa da gazuwatu ghafsan aka yi yakin da ake ce mishi yakin ghafsan wa gazuwatu daga wa gazuwatu najran da kuma yaƙi na Najran. Da yaƙi na Najran wa ghazwat Uhud da kuma yaƙi na Uhud. Wa ghazwatu Hamra Hamra ila Usud da kuma yaƙi da ake ce shi Hamra Usud wanda aka yi shi bayan yaƙin Uhud.
bahran ba najiran ba bahran ne a rubuce Najran ne. Najran. Kusa dugo. آه، ولم ولم يكن حرب إلا في أهد ba yaƙi ba sai a a Uhud aka yaƙi غزوة غطفان خرج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى غزوة غطفان ما يكي صلى الله عليه وسلم يا فتزوى ياكي غطفان لمحاربة عرب سبود ياكن لارباوة أرادوا الغارة على المدينة وند سكينيا كاو هري زوى مدينة فلما سمعوا بخروج الرسول صلى الله عليه وسلم هربوا إلى رؤوس الجبال yayin da suka ji labarin zuwan ko fitan ma'aiki alaihi salatu wasalam sai suka gudu suka haura kan duwatsu khaufan minal muslimina saboda tsoron musulmai saboda tsoron musulmai wa hadasa anna ar-rasula sallallahu alaihi wasallama وحدث أن الرسول عليه الصلاة والسلام نزع ثوبه يا فارو مايكي عليه الصلاة والسلام يا cire rigansa ya cire rigansa liyaje liyaje liyaje alahu min matari من مطر الماء من مطر بلله liyujaffifahu ها liyujaffifahu ليجسفه وليجسفه saboda ya busar da shi min matsarin ballalahu daga ruwan sama wanda ya jike shi ya jike rigan warsaha ta hata shajaratin ya huta karkashin wata bishiya karkashin bishiya wal muslimuna mutafarriquna musulmai suna nan a yayyale kowa kowanne yana bangare daban-daban kowanne yana bangare daban-daban fara'ahu arabiyyun sai wani balarabi ya ganshi ismuhu da asur ana kira ana ce mishi da asur fa aqbala ilayhi bi sayfihi sai ya fuskanci ma'aiki alayhi salatu wasalam da takobinsa hatta wa kafa ala ra'sihi har ya tsaya kan a kansa wa qala sai yace man yamna'uka minni yace wa zai iya hana ka daga gare ni mana wa zai iya kare ka ya muhammad ya kai muhammad fa qala rasul sallallahu alaihi wasallama allah sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallama sai yace allah ne zai kare ni fa asaba ar-rajula haibatan wa khawf sai kurjini da tsoro kurjini da tsoro sai ya samu wannan ya samu wannan mutum wanda ake ce mishi da asur fa sakhata sayfu sai takobin ya fadi min yadihi daga hannunsa fatanawalahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallama sai maiki sallallahu alaihi wasallama sai ya tafe wannan takobi din wa qala sai ya ce man yamna'uka minni ya dasur kai kuma dasur wa zai iya kare ka daga gare ni wa zai hana in kashe ka fa qala la ahad sai ce ba wanda ne sai iya ba wanda zai iya kare ni fa fa'anu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fa aslama sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya mishi afwa sai ya musulunta wa da qaumahu lil islami sai ya kira jama'ansa zuwa ga musulunci wa wa hawwala Allahu قلبه من عداوة الرسول صلى الله عليه وسلم sai Allah subhanahu ta'ala ya juye zuciyarsa daga adawan da yake wa mahaifi sallallahu alaihi wasallama wa wa jama'an nasa wa jam'in na wa jam'in nasi da kuma tara mutane li harbihi saboda yakansa ila mahabbatihi zuwa soyayyarsa ma'ana ya juya zuciyar daga adawa da ma'aiki da kokarin tara mutane da a yake shi zuwa ga soyayyarsa wajen in nasi da hu da kuma tara mutane a gare shi mutane su musulunta kenan a darsu tasiru darasi na tara gazuwat uhud yaƙi na uhudu kharajar rasulu sallallahu alaihi wasallama ma'aiki sallallahu alaihi sallama ya fita wa ruju wa wa rajani wajen ruju'ul munafiki a kurujin rasuli sallallahu alaihi sallama fitan ma'aiki sallallahu alaihi sallama a ruju'ul munafiqina da ku dawowan munafikai zuwa madina bayan sun fita أمر الرسول صلى الله عليه وسلم لمر مايكي صلى الله عليه وسلم ونتيجة مخالفته umarnin da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya bayar da kuma sakamakon sabawa wannan umarnin kharajat quraish li muharabati almuslimin quraishawa sun fita saboda yakan musulmai wa akhdhi sa'ri man qutila minhum fi waqa'ati badr da ɗaukan fansa na wanda aka kashe daga cikinsu a yakin badar wa kana adaduhum adadinsu ya kasance ma'aman khalafahum tare da ma'aman halafahum tare da wanda ya goyi bayansu salasata alafi rajulin mutane dubu uku ne mutane dubu uku ne fa kharaja ilayhim rasulu sallallahu alaihi wasallama wa ma'ahu alfu rajulin sai ma'aiki sallama ya fita tare da shi akwai mutane dubu daya wa raja'a anhu fi tariqi abdullahi bin ta akan hanyar zuwa uhud din sai abdullahi bin ubay ya juye shi bi salasami'atin min ashabi bil munafiqina da abokanansa su ɗari uku kaga kenan adadin musulmai sun zamanto 700 kenan wanda su dama ba su niyan yakin ba sun yi tsammanin cewa ba za a yi yakin ba da suka fita suka tabbatar lalle yakin nan yin sa za a yi to shi ne suka shawarta suka janye yasu yasu ɗari uku suka koma madina sai waɗanda ba munafukai ba ne mumunai su ɗari bakwai su ne suka doshi shi ne suka doshi wato a uhudu kenan shi ne sai suka doshi suka doshi uhud walamma wasalar rasulu sallallahu alaihi sallama a jabala uhudi yayin da ma'aiki sallallahu alaihi sallama ya isa dutsen uhud amara 50 rajulan min rumati sai ya umarci mutane 50 daga maharba bitahassuni fil jabali su su bada tsaro akan dutse haka ce attahassun shine suna sanin me yake gudana saboda mutumin da yake saman dutse yana hango gu mai nisa in sun hango wani abu to ɗaya daga cikin su zai sauko ya sauri ya je ya ba wa musulmai labari wannan shine ake cewa tahassuni kenan su ba wa musulmai tsaro su da suke kan dutse kenan su tsaya kan wannan dutsen kar su bar wannan dutsen وقال لهم سيشي مسو لا تتركوا الجبل kada ku bar wannan dutse din sawa daidai ne in tasarna am kusirna mun samu nasara ko an karya mu thumma badal qitalu bainal fariqayn sai aka fara yaki tsakanin bangarori guda biyu fan hazamal mushrikuna farkon da farko sai mushrikai suka rushe suka aka ci nasara akan su وكاد النصر يكون للمسلمين سورا كدن نصر تكسن شيء مسلمين لولا أن المتحصنين بعدن وعند aka ce su yi tahassuni su kama kan dutse su tsaya khalafu amrar rasuli sallallahu alaihi wasallama sun saba wa umarnin da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ba su ba wa tarakul jabala suka bar dutsen waistagalu suka shagalta bin nahabi da da da kwata da dauka wa salbi da warta na da karba da warta ko kwata da warta wato na ganimomin da babun nan ganimomin da a mushirkai suke zubarwa suke guduwa haka ce nahabu kwata salbu kuma warta hinama ra'au intisar musulmi yayin da suka ga nasarar da musulmai suka samu falamma ra'a Khalid ibn Walid al-Jabal yayin da Khalid ibn Walid ya ga dutsen khaliyan min rumati ba kowa daga cikin maharba a lokacin shi bai musulunta ba hamala alal muslimina sai ya haura kan musulmai min khalfihim ta bayansu hamlatan shadidatan haurawa mai tsanani hatan hazama aksarahum sai da ya rusa ya rusa yawancin su ya rusa yawanci yawanci daga cikin su za mu shiga a ashiya nan fasha'a sai labari yayya fasha'a ba'dul mushrikina anna muhammadan kad kutila sai wasu mushrikai suka yada cewa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam an kashe shi fadabba fadabba fil muslimina al-fashil sai tarwatsuwa sai ya biye shiga cikin musulmai ana cewa dabba ya jibbu kama abu ya bi a hankali ya shiga cikin abu daga nan ne aka dauki kalima ta dabba fadabbatul musulmi na fashil sai yaduwar lamari da tarwatsewa ya shiga cikin musulmai hatta kala ba'du har wani su yace alama nukatilu akan menene muke yakin idza kana muhammadun kada kutila in har annabi sallallahu alaihi wasallama an kashe shi dan me zamu yaki farji'u ila qaumikum ya yu'amminukum ku koma wajen mutanen ku su ba ku aminci wa rayuwarku wa qala jama'atun wasu kuma suka ce idza kana muhammadun kad qutila faqatilu idan har ma'aiki sallallahu alaihi sallama an kashe shi to ku yi yaƙi kuma ku yi yaƙi an dini kun yaƙin kare addininku amma munhazimuna su wayancan kuwa wayanda aka ci nasara a kansu suka tarwatse fastahabbu sai fastahayau wanda suka gudu kenan daga uhud din fastahayau suka ji kunya min dukulil madina suka ji kunyar shiga madina suka ji kunyar shiga madina ba'da firarihim bayan gujewansu walam yadkhulu ba su shiga ba illa ba'da rujuil muslimina sai da sauran musulman suka dawo tukuna suka hadu da su suka shiga garin madina walamma alimatul yahudu wal munafiquna bima asaba al muslimin yayin da Yahudawa da munafikai suka san da abin da ya shafi ya samu musulmai qalu suka ce da ikhwanihim law kanu indana suka ga yawa yan uwansu da sun kasance a gun a nan Madina ba su fita ba ma matu da ba su mutu ba wa ma kutilu kuma da ba kashe su ba wa inna fi hajil ghazwa a cikin wannan yaki din da darsan akwai darasi muhimmin akwai darasi muhimmi يعلمنا يعلمنا نتيجة مخالفة مخالفة رسول صلى الله عليه وسلم هنا كرنت موسى كما كن سابا ومرنا معيكي صلى الله عليه وسلم وأن تكون أعمالنا خالصة لله سننكما ayyukan mu ya kasance dan Allah ne muke ba dan wani abu ba daga cikin abin da yake karantar da mu وفي ذلك أجسم أنني قال تعالى في سورة آل إمران ألا ملوككي يكي بياني أجسم سورة آل إمران ولقد صدقكم الله وعده حقيقة الله سبحانه وتعالى يا جسكن تامك وادينسا في وزي باكو نسرات استهسونهم يعند كتي كشيسو بإذنه دا إذننسا حتى إذا فشلتم har sai da suka kuka tarwatse wa tanazatu fil amri kuka yi jayayya akan umarnin da ma'aiki alayhi salatu wassalam ya bayar wannan jayayyan shine lokacin da aka ga musulmi sun fara samun nasara sai shugaban su ana ce mishi Abdullahi bin Zubair sai ya ce kar kowa ya kuskura ya bar wannan wajen tunda ma'aiki ya ce ko sun samu nasara ko ba su samu ba kamu bar wannan wajen sai wasu suka ja da shi suka ce a'a ai tsayuwan mu akan akan nan din saboda mu ci nasara ne dan wannan muka tsaya to ma dama mun ci nasara babu babu fa'idar mu tsaya akan dutse mu ma mu sauko mu samu ganimar da wayanda suke kasa suke samu shi Abdullahi bin Zubair din yayyayi da su suka kiji shi da wasu mutane kadan suka tsaya shi su ne waɗanda Khalid bin Walid ya haura kan dutse ya kashe su din to wannan tanazuyin ne shine Allah subhanahu ta'ala yake magana akai wa tanaza'u wa tanaza'atun fil amri din wa asaitum kuka saba wa umarnin manzo min ba'di ma arakum bayan Allah ya nuna muku ma tuhibbuna abin da kuke so na ganima minkum man yuridu dunya cikin ku akwai wanda yake nufin ya samu abun duniya wato ganimomi kenan wa minkum kuma cikin ku man yuridu al-akhirah akwai wanda yake so ya samu lahira shine shine shahada a kashe shi summa sarafakum anhum sannan sai Allah subhanahu wata'ala sannan Allah subhanahu wata'ala sai Allah subhanahu wata'ala sai ya kawar da ku daga gare su liyabtaliyakum saboda ya jarrabe ku ya kawar da su ana ya hana su kashe ku walqad afa ankum to hakika Allah subhanahu ta'ala ya muku afuwa wannan abu ne da kuka yi shi laifi laifin a nan kala biyu ne akwai laifin saba wa umarnin ma'aiki alaihi salatu wasalam akwai kuma laifin gudu a wajen yaƙi saboda gudu a wajen yaƙi shi ma laifi yana ɗaya daga cikin kaba'irori wanda har Allah subhanahu ta'ala yake cewa duk wanda ya gudu a gun yaƙi faqad ba'a bi ghadabin minallahi wa ma wahu jahannam sannan saba wa shi umarnin ma'aikin kuma har ya fi ya fi gudu daga gun yaƙi din tsanani amma wayannan abubuwa guda biyu duk da girman su a Allah subhanahu ta'ala sai ya yafe wa sahabban manzon sallallahu alaihi wasallam to ta nan ne zaka gane cewa ba a la'akari da laifuffukan da sabon manzo suke duk da su ba masu mai bane masu laifi ba laifi bane abin da yasa saboda gatan da suke da shi a wajen Allah idan mutum yana da gata a wajen Allah ba ma wai yayi laifi a yashe masa ba fa zunubin da yayi din za mayar da shi ya zamo lada saboda gata ba wai maganan yafiya ba har Allah kan wayannan yake cewa fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat Allah wayannan zai canja munana ayyukan su ya canja shi ya zama to hasanati ya zama to lada to kaga kenan wannan gata ne ba ma wai a rubuta zunubin ba zunubin kanshi za mu yadda shi ya zama lada wanda ma shi ne aikata zunubi zai ce gwara ma da ya aikata wannan zunubi saboda ladansa ne ya karu a sanadiyar aikata wannan zunubi wanda su ne sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam akwai ibar abubuwa da yawa a harkan sabon manzo sallallahu alaihi wasallam a wannan babi wannan kuma yana ɗaya daga cikin abubuwan da Qur'ani ne yayi nasi akai dan duk wani abu aka ce ma wannan hadisi ne suna cewa wai malaman usuli suke cewa wai azanni ba alhukumu zanni suke ce mishi ba ko hanafiya suke cewa alhukumu zanni Qur'ani alhukumu qat'i ba to Qur'ani ne yayi magana akai kuma wannan magana shi ƙur'ani bai yi shi magana irin wanda ya saba yake yi ba bai ce wa fa'ankun ba sai ya kawo kat ana cewa har futa hakiki ya idan Allah zai gaya muku abu sai ya kawo muku har futa hakiki za ku yadda Allah da kansa kuma bayan har futa hakiki katun ma sai ya kawo lamul kasani bai ce wa kada a fa'anku bai ce wa la kada a fa'anku Allah ko bai rantse muku ba za ku yadda to domin ne domin ya nuna hadara ta sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam hadara ce da take bambanta da sauran hadarati da saboda haka ne ladabi tare da sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam ga wai wannan sahabi ne yayi zina an yi shirajin wannan sahabi ne yayi kaza yayi kaza an masa yayi sata an yanke masa hannu da sauransu a su ganin ma'aiki su salama da idanunsu faro-faro din yana shashi komai sannan haka sallah a bayansa akwai sahabin da ya yi zina ya zo gun manzo sallallahu sallama ya ce akim alayyal hadda wa kad asabtu ka yi min haddi na aikata abinda za a min haddi sai mun zai share shi ya nuna kamar bai ci ba kawar masa da kai haka zauna ana ta ana ta karatu ana waya can da ya dan samu dama ya kara zuwa yana fada akim alayyal had wa kad asabtu sai shari shi ga fulish kaman bai ci ba har so uku shikenan sai aka tada iqama shikenan ya tayi shiga masallaci aka tada iqama aka yi sallah da aka yi sallah yana fita hedi bayan sa zai je gida hedi bayan sa sai ce baka ji bane ina ta gaya maka cewa aqim alayyal hadda wa qad asabtu shine sai ya ce bar sallan da yanzu muka gama din baka yi tare da mu bane sai ce ah nayi mana tare da ku sai ce in zahabo kada gafara Allah laka kai wannan sallan tare da mu bayan sai kaga ta sallah ya fita to sallah nawa ne zaban manzon sallallahu alaihi wasallam suke da wannan sallah ganin fuskarsa za ka aikata zunubin da ya cike duniyan nan gaba ɗaya in ka fito a gidanka kai ido hutu da manzo sallallahu ya shafe shi kawai ganinsa saboda haka akwai irin waɗannan matsaya a tattare da sahabban manzo sallama babu a wasu mutane daban to shine yace wa laqad afa ankum dan wallahu zu fadlin alal mu'minina dake wannan fadala ne ka aikata zunubi babba wanda aka ce in ka aikata zaka koma da fushin Allah in ka aikata ka zamo dan jahannama al jahannami amma tukuna ashe an yafe maka fadala ne wannan shine ce wallahu zu fadlin alal alamin الدرس العاشر درسي نقوما ثبات الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة أهد تبتا معيكي صلى الله عليه وسلم آيات أهد شجاعته وصبره جارمتكا صدها قلنسا شج وجهه tsaga fuskarsa ko raunana fuskarsa a wannan yaki din kasu rubaiyatihi wa sunayyatihi a karya haƙoransa guda biyu ɗaya ana ce mishi ruba'iyya ɗaya ana ce mishi suna'iyya haka ce ruba'iyya a ɓangaren dama ka fara kirga haƙora ka kirga ɗaya ɗaya biyu uku hudu na hudu shi ake cewa ruba'iyya haka a ɓangaren hagu ɓangaren hagu shi ma ka kirga haƙora ɗaya biyu uku na hudu shi ake cewa ruba'iyya sannan suna iya haƙora guda biyu wanda suke tsakiya a sama da ƙasa to shi ake cewa suna iya kowanne haƙori yana da suna a larabci kowanne haƙori cikin haƙora yana da suna a jarhu waji na ciki raunana kumatunsa sallallahu alaihi sallama duk a wannan yaƙi din ثبت الرسول صلى الله عليه وسلم في آه في غزوة أهود ما يكي صلى الله عليه وسلم يا تبت أياك أهود ومعه جماعة من أصحابه تاريد شيء أخوي وسو جماعة دقشين صحابانسا منهم أبو بكر و وعمر وعلي cikin su akwai Abubakar da Umar da Ali وقد أصاب وقد أصابه عليه الصلاة والسلام شدائد عظيمة a lokacin alayhi salatu wassalam tsira da aminci sabbata a gare shi abubuwa masu tsanani manya sun same shi tahammalaha wanda ya jure ya jure su bima afahu Allahu min as-sabati was sabri sababin abin da Allah ya bashi na tabbata da hakuri falaqad aqbala alaihi Ubayy ibn Khalaf Ubayy ibn Khalaf ya doshe shi yuridu katlahu yana so ya kashe shi fa akhadha alayhi salatu wa salamun harbata mimman kanu ma'ahu sai ma'aiki sallallahu a kansa sai ya karbi abin harbi makamin da ake harbi da shi ake suka da shi mimman kanu ma'ahu daga waɗanda suke tare da shi shi ma'aikin وضربه يدك أبي بن خلف ضربة دوكا ديرك كان سبب هلاكه ومن دوكا دوكا يتشي سبب متوسع ولم يقتل عليه الصلاة والسلام غيره طول حياته banda shi ma yake alayhi salatu wassalam bai taba kashe kowa ba tsawon rayuwarsa gaba daya wa waqa alayhi salatu wassalam fi hufrati ma'aiki alayhi salatu wasalam kuma ya fada cikin wata rami wani rami fajurihat rukubatahu guyoyinsa suka yi rauni wa ugumi alaihi har ai har ya suma shine ugumi alaihi yana ɗaya daga cikin filai wanda ko su tara ne su goma sha nawa ne suna nan mun ambace su cikin asarful wabe juz'i na uku wanda su waɗannan filan kawai ba sa zuwa koyaushe sai mabniyun lil majhuli akwai wasu kuma suke da wajihi biyu a lokacin da wayannan fi'ilai suka zo ismin da ya zo gaban shi ko zarfu ko jaru majrur za ka yi irabin sa a matsayin fa'ili ba matsayin naibul fa'il ba ta nan ne wayanda ba san da sirrin wayannan fi'ilai ba suke kuskure a irabi misali cikin waɗannan fi'ilai akwai wanda inda Allah subhanahu ta'ala yake cewa fabuhita allazi kafar buhita dinnan yana da gaske buhita kun ga siga ce ta mabniyun bil majhuli to allazi din zaka ce ismul mawsuli mabniyun ala sukun zaka ce fi mahalli raf'i zaka ce fa'il ne ba zaka ce na'ibul fa'il ba zaka ce na'ibul fa'il ba to shi ne irin wannan ne shine wa ugumi alayhi wa ramahu ba'd al mushrikina bi hajarin fashajja wajhahu wasu daga cikin mushrikai ya jefe shi da dutse sai ya raunana fuskarsa shi ne aka ce shajjul wajhi ana cewa kuma shajjul rafi fuska ko kai shi ake cewa shajju shi ne a raunana har jini ya fita in sauran jiki ne kuma za a ce jarhu wa kusirat rada'iyatuhu aka karya haƙorinsa rabaiya wa saniyatahu da kuma haƙorinsa guda biyu saniya aka karya wa jurihat wajinatahu sannan kuma tunsa guda biyu na dama da hagu kuma aka aka raunana wa usiba ashabuhu kuma aka raunana sahabbansa da rauni alladina kanu yudafi'una anhu waɗanda suke kare shi a lokacin da wannan hargitsin ya zo ya kasance bijirahatin kafirati aka raunana su da raununuka masu yawa aidan kuma kamar yadda shi aka raunana shi addarsu alhadi ashara darasi na goma sha ɗaya alkatla wayanda aka kashe a yakin uhud wa kutila min almuslimina min uhudin aksar aksaru min saba'ina an kashe daga cikin musulmai a yakin Uhud fiye da mutum saba'in wa minal mushrikina daga mushrikai kuma salasatun wa ishiruna mushrikai ashirin da uku wa kadin masalar ƙurashin da katilin musulmina tamsilan fazi'an ƙurashawa sun sawa sun sawa waɗanda aka kashe daga cikin musulmai alama na madar kyau ko abin firgita haka ce alama aka ce musula shine bayan ka kashe mutum ka kwakule masa ido ko ka yanke masa kunne ko abin da ya yi kama da wannan ko ka gutsure hannunsa ko kafarsa saboda wulakanta gawa wannan shi ake cewa musula suka bi suka dinga gugutsura gaɓoɓi daban-daban na musulman da suka kashe wa kutila fi hadir ghazwa hamzatu amr rasuli sallallahu alaihi wasallam a wannan yaki ne aka kashe hamza baffan baffan annabi sallallahu alaihi wasallam a ghafala ghafalahu rajulun ismuhu wa hashiyun wani mutum ne ana ce sunan shi wahashi shi ne ya saci kashe shi haka ce ghafala ya saci kashe shi ma'ana bai gan shi ba ta baya shi yana cikin jama'a yana yaki shi ta baya ya ya jefa mishi da mashi ya kashe shi wanda kuma ya dauki watanni dama yana training akan wannan harbin wanda bawa ne shi na hindu matar abu sufiyan ta mishi alkawari cewa in ya kashe hamza to shi yantacce ne shi ne kudin yantan kansa fansan kansa shi ne ya yi training wannan harbi kwana da kwanaki wata da watanni ba abin da ya fito da shi shi ya giwo kawai sai kashe hamza ne saboda hamza ya kashe mata yan uwa a yakin badar wa bakarat batnahu imra'atun sai wata mata sai ta tsaga cikinsa bayan an kashe shi kenan wannan matar ita ce hindu hindu matar abu sufyan gabaninta musulunta wa khazar kabi kabi dahu sai ta dauki fufunsa lita'akulaha lita'akulaha saboda ta ci fufun abin da yasa yace lita'akulaha saboda kabis din mu'annasi ne a larabci ba mu'annasi ba saboda haka ba zai yi a ce litaku lahu ba yana ɗaya daga cikin mu'annasai wanda maulan mushaf mahmud gibrima ya yi istidrakinsa wa ibn hajib a cikin littafin shi al-mu'annasat sama'iyya falakatha sai ta tauna thumma arsalatha sai ta tawfar ta tauna ya ta tawfar wa kada wa kada hazina alayhi ar-rasul sallallahu alaihi wasallama ma yake sallallahu alaihi wasallama hakika yayi bakin ciki yayi bakin ciki akan kashe shi wa amara bi dafni jami'i shuhada ya bada umarni abin da dukkan shahidai fi siyabi da tufafin su allati kutilu fiha wanda aka kashe su a ciki walamma raja almuslimuna ila almadinati yayin da musulmai suka koma madina a shaja'a sakhira bihim alyahudu sai yahudawa sai suka musu izgilanci wal munafiquna da munafiqai wa qalu li ikhwanihim suka gaya wa ƴan uwansu law kanu indana ma matu wa ma kutilu suka ce da sun zauna a gunmu da ba su mutu ba kuma da ba a kashe su ba amma gashi sun fita an zo an kashe su haka kurum الدرس الثاني عشر درسي نقوم شابيو حوادث أبوبو لسك فارو في سنة الثالثة أشكرا تأكني باين من الهجرة باين هجرة زوج الرسول صلى الله عليه وسلم بنته أم كلثوم لأثمان بن عفان ما يكي صلى الله عليه وسلم يا أورد إيسا أم مسونا أم كلثوم ga Usman bin Affan ba da an matar rukayya inda hu bayan rukayya ta rasu a wajensa wannan sababin ne ya sa usman bin affan bai je yakin badar ba yana jinyanta lokacin ba ta da lafiya walihaza sunniya zannurai ne saboda haka ake kiran usman bin affan da ma'abucin haske biyu وفيها تزوج عليه الصلاة والسلام حفصة binta Umar bin Khattab a cikin wannan shekara ne Annabi sallallahu alaihi wasallama ya auri Hafsa yar gidan Umar bin Khattab wa Zainab binti Huzaima da kuma Zainab binti binti binti Huzaima wa Zainab binti Huzaima al-Hilaliyya wacce take kabilar Hilal ko Banu Hilal ake ce musu wafiha a cikin wannan shekara ne wulidal Hassan ibn Ali haka a haifi Hassan bin Ali radiyallahu ta'ala anhu wafiha a harumatil khamru a wannan shekara ne ko hurrimati ko harramatil khamru ko hurrimatil khamru aka haramta giya sau khamru ma shi ma mu'annas ne shi yasa aka saka utani sai aka ce hurrimat tahariman qat'iyan haramtarwa wanda yake kan har abada lidarariha fil aqli saboda biyan tana cutar da tana cutar da hankali wal jismi da jiki wal mali da kuma dukiya wa kana al-ghayra muharramatin fi awwal islam ta kasance ba haramtacciya bace a farkon musulunci summa hurrimat sannan ka haramta ta tadrijiyan ko tajirijan a kaɗan-kaɗan li mahabbatil arabi laha saboda larabawa suna santa wasu ubaci tarkiya da yana da wahalan barin abin da kake so farko ake yaban giyan wa min samaratin nakhili wal anabi tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana har ake cewa inna fi zalika la ayatan liqaumin yaqiluna akan giya ya ka dawo aka zo aka ce يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة أكذوا أكشيكي إن يسألونك عن الخمر والميسر أكشكل فيهما اسم كبير ومنافع للناس أهرد شيوا واسمهما أكبر من نفعه نفعهما أكذوا أكشي يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى أكذوا أكشي رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون أكذا كذا كذا ta shi ne saboda duk abin da zuciyanka ya rataya da abin toho da wuya ka iya barin wannan abin watakila ma sai ka shiga halwa ka shiga kalwa Allah ya cire ma wannan abun aram daga wani misali wayanda suka saba kallon bol ko yin bol din ko kallon fim da abin da ya kama da wannan zuciyarsu ya rataya da abin ba su ya bari ba akwai wani yana nan da ya shahara da irin kallace-kallace indiya to na san da haka to shi ne ya zama babban mutum sai na ce mishi a wani ya har yanzu kana kallon indiya shi ne zai ce a aini da kani na ya ce zan je gidansa mu ɓuya ya ce mu ɓuya mu rufe ɗaki inda yara ba sa ganin mu mu dinga kallon fina-finai na indiya irin na dada ta mu dinga kalla ya ce ai ba za mu iya bari ciki to haka dai dama masifa duk wani abun da ya ra zuciya ya rataya da zuciya karshen ta ya ka shiga kalwa za ka rabu da shi sai ka yi riyata kullum za ka rabu da shi wayannan abubuwa duka sun makana ne a shekara na shekara na wannan na uku daga hijira kulasatu sanati salisa takaitaccen abin da ya faru a shekara ta uku bayan hijira hadasar fi sanati salisati a gazuwatu gatsan wa baharan ya sa nan ma ko ya zamo na jiran ko ya zamanto abin nan baharan din amma ina tsammani na jiran ne kara koma ku duba wannan asalin littafin shi ne nuru yaqin nan ku duba ku gani saboda cikin yakunan ma'aiki akwai gazuwatu najran wanda najran din wani gune har yanzu wilaya ce mantika ce a nan kasar saudiya tasifi ne akwai dugu wanda maimakon nunu din ne sai aka saba najran suka ce bahran وحمراء الأسدي هو حمراء الأسدي فيما سنن غوري ولم يكن في الجميع حرب cikin wadannan duka ba yaki ba وفيها حدثت غزوة أحد أشكني yakin Uhud ta wakana kharajat quraish ma khulafaiha quraishawa sun fita tare da magoya bayan su fi salasati alafi rajulin min al-arab cikin mutane dubu uku daga larabawa wa ja'u uhudan suka zo uhud lil akhzi bi sa'ri man qutila minhum fi badr saboda daukan fansa na wayanda aka kashe musu daga badar fa kharaja ilayhim rasul sallallahu alaihi wasallama ma yaji sallallahu alaihi wasallama ya fito musu fi alfi cikin mutane dubu raja'a minhum abdullahi bin ubay bi 300 min al-munafiqina Abdullahi bin Ubay ya koma da ya juya da mutane 300 daga munafikai sun amara Rasulu sallallahu alaihi wasallam rumata sai ma yake sallallahu ya umarci maharba Allah ya fare kuljabala kada su rabu da kan dutse wa bada alqitalu fanhazama almushrikuna haka fara yaki sai mushrikai suka rushe aka ci nasara kansu wa kada nasu yakunu lilmuslimin saura kaɗan nasara ta kasance ga musulmai laula annar rumata khalafu amran rasuli sallallahu alaihi wasallam ba dan waɗannan maharban sun sabawa umarnin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ba fahamalat alaihim fahamalat alaihim khailul mushrikina sai dawakan mushrikai suka haura kansu fanhazama aktsaruhum yawancin su suka rushe suka rushe aka ci nasara akan su wastashhada minhum aktsaru min 70 fiye da mutum 70 suka yi shahada minhum hamza cikin su hamza amrul rasul sallallahu alaihi wasallam wa arada ubay ibn khalaf an yaqtula rasul sallallahu alaihi wasallam fadarabahu rasul sallallahu alaihi wasallam bi harbati ubay ibn khalaf ya so ya kashe ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sai ma yake yadda ke shida a abin harbi a kanat sababa halakihi wannan duka din ta kasance sababin mutuwarsa walam yaqtul ghayra walam yaqtul ghayra bai taba kashe wani sa ba wa jurihat rukubata rukubatar rasul sallallahu wa shujja wajhuhu an raunana gwiwoyin ma'aiki sallallahu an tsaga fuskarsa wa kusirar raba'iyatuhu wa samiyya wa samiyatahu an kashe haƙorinsa raba'iyya da haƙoransa guda biyu saniya wa jurihat wajnatahu an raunana kumatunsa wa usiba min wa usiba man sabata mahu min ashabihi bi jirahatin kathira an raunana waɗanda suka tabbata tare da shi daga sabansa da raununnuka masu yawa wa fi haji sanati zawajar rasulu sallallahu alaihi wasallam ibnatahu umma kalsum a wannan shekara ne ma'aikacin sallallahu alaihi wasallam ya aurar da yarsa ummu kalsum Usman bin Affan ya aurarwa ya aurarwa Usman bin Affan wafiya ta tazawwaja Hafsata binta Umar bin Khattab shikine ya aure Hafsa yar Umar bin Khattab wa Zainab binta Khuzaima da Zainab yar Khuzaima al-Hilahi Hilaliya wacce take kabilar Hilal Banu Hilal wafiha wulida al-Hasan a cikin aka haifi sayyidina Hasan radiyallahu anhu wa hurrimat al-khamru cikin wannan shekara ne aka haramta giya tahari tahariman qat'iyan haramtawa na har abada ana ka haramta gaba daya kenan